الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا الشرين دا تقوس قوة ذو الهجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو ايار دا دي دا أربعين دا هدو wadda ta yi daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haɗuwa wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulis sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun ƙara sababin al'imanu bilhujubi inda muka karanta hadithi na arba'in da ɗaya hadathna asadun har zuwa ƙarshe sannan kuma muka shiga sabon babi shine babin imani da saukar ubangiji subhanahu wa ta'ala wato sauka irin wadda ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ma mun karanta hadithi mai lamba ta 45, wa haddathani Sa'id bin Fahlun an al'akki, sannan mun karanta hadithi mai lamba ta 46, sannan mun karanta maganganun magabata game da imani da saukar Ubangiji maɗaukakin sarki zuwa ainihin wato sama'ud duniya sauka irin wadda ta dace da Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ainihin wato Wahab yake cewa Ibn Wadda ya ji daga Ibn Wadda shi kuma daga Zuhair bin Ubada. Zuhair bin Ubada yake cewa dukkan wanda na riska cikin manya-manya jimajiman malamai Malik, Sufyan, Fudail bin Iyad, Isa, Wabin Mubarak da Waki' dukkaninsu suna cewa annuzulu haƙon, saukar Allah maɗaukakin sarki sauka irin wadda ta dace da shi gaskiya ne. Ibn Waddah yake cewa na ma tambayi Yusuf bin Ali anin nuzul, shi ma sai ya ce, eh, uƙirru bihi wala a huddu haddan, lalle ni ma na yarda da cewa Allah yana sauka amma ba zan iya yin haddi ko bayani game da irin saukar ba sauka da irin wadda ta dace da Allah ya ce na kuma tambayi ibn ma'in game da haka shi ma ya ce uƙirru bihi wala a hudu bihi haddan to sannan sai shi muhammad ibn abi zamanin yake cewa wannan hadithin yana bayyana Allah maɗaukakin sarki yana al'arshinsa a sama ba a ƙasa ba kuma wannan har wa yau bayyinun fi kitabillah wannan abu ne wanda yake bayyananne a cikin littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama to zai kawo mana wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da Allah a sama yake ba a ƙasa yake ba qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace qala Allahu azza wa jal ibnu abi zamanin yace Allah mai girma da buwaya yace yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun Allah ta'ala yace yudabbirul amra Allah ta'ala yana shirya ya tsara al'amari minas sama'i daga sama bayan ya shirya shi ya tsara shi kuma ya taho shi wannan al'amarin ilal ardi zuwa ƙasa summa sannan kuma ya aruju ilaihi shi al'amarin yana hauhawa zuwa gare shi wannan aya ce daga cikin jeren giyar ayoyi masu tarin yawa da ke tabbatar da Allah maɗaukakin sarki yana sama kaga aya ta ce yudabbirul amra Allah shi ke gudanarwa shi ke shirya al'amari minas sama'i al'amarin yana tahowa ne daga sama ilal ardi zuwa ƙasa sannan dukkan wani al'amari kuma ya aruju yana hauhawa ilaihi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zuwa wato a sama suratu sajada aya ta biyar waƙala Allah maɗaukakin sarki ya kuma cewa cikin suratul mulk a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir Allah ta'ala yace a amintum man fis sama'i yanzu kun amince wanda ke cikin sama an yaksifa bikumul arda wato ya yanko ƙasa ga wato akan ku yanzu kun amince man fis sama'i wanda ke cikin sama an yaksifa bikumul arda ya kifo ya ruguzo ya yanko ƙasa gare ku am amintum ko kuma yanzu kun aminta man fis sama'i wanda ke sama an yursila alaikum hasiba ya aiko muku da guguwa mai tsakon kwani man fis sama'i man fis sama'i wane ne wanda ke sa a yi girgizar ƙasa Allah ne wane ne yake aiko da iska mai ƙarfi mai ɗauke ko guguwa mai ƙarfi da take ɗauke da tsakoyi ko tsakon kwani Allah maɗaukakin sarki da haka sai Allah ya ce a amintum man fis sama'i shin kun amince wa wanda ke sama waye a sama Allah kenan aga wannan ayar ita ma ba kai kace Allah a sama yake ba Allah da kansa shi ce a sama yake a amintum yanzu kun aminta man fi sama'i wanda ke sama an yaksifa bikumul arda ya kifar da ƙasa da ku am ko kuma amintum kun amince man fi sama'i Allah maɗaukakin sarki da ke sama an yursila alaikum hasiba ya aiko da guguwa mai ɗauke da tsakon kwani ya aiko muku da ita a kanku? yanzu kaga wannan manfis sama'i manfis sama'i Allah ne wa qala Allah madaukakin sarki cikin suratu fatir ya kuma cewa ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب daɗaɗan kalmomi suna hauhawa ne izuwa gare shi, wala amalu salihu aiki na ƙwarai yarfa'uhu yana ɗaukakarsa, wallazina yamkuruna sayi'at waɗanda suke makirci da ƙulle-ƙullen miyagun abubuwa, lahum azabun shadid suna da azaba mai raɗaɗi wa makaru ula'ika huwa yabur kuma makircin irin waɗannan shine mai lalacewa. kaga nan ma ilaihi yas'adul kalim duk wata daddadal kalma zikiri la ilaha illallah Allahu akbar tasbihi duk wata kalma mai dadi tana hauhawa ne zuwa ga Allah kyakkyawan aiki Allah ta'ala yana ɗaukakar sa zuwa gare shi kaga wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki yana jihatul ulu suratu fatir aya ta goma wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa cikin suratul an'am wa huwal qahiru Allah shi ne mai rinjaye shine mabuwayi mai ƙarfi fauka ibadihi kuma yana saman bayinsa wannan suratul an'am ayata goma sha takwas wa qala li isa Allah ta'ala ya ce wa annabi isa inni mutawaffika ni ne mai karɓar ranka wa rafi'uka ilayya kuma ni ne mai ɗauke ka zuwa gare ni yanzu kaga Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke annabi isa zuwa gare shi ya yi sama da shi kenan an gane ko shi sa Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilay aga wannan ma Allah ta'ala ya dauke annabi Isa ya sama da shi ya dauke shi zuwa gare shi Allah ta'ala yana sama ka fada ka daina jin kunya ka daina wani dari dari an fahimta ko mai gishiri ma ya ce a shiga ruwa ballantana mai yalo wa qala barrafa Allahu ilai yace Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi suratul nisa'i aya ta 158 ita kuma waccan aya da muka karanta ta baya ali imran ce aya ta 55 wa haddathani sa'id bin fahlun عن العكي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن, أمي بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحكم يتي نازو وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم faƙultu sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna li jariyatan ina da wata inna jariyatan li wata baiwata kanat tar'a ganaman li ta kasance tana kiwon dabbobina faji'tuha sai na zo inda take wa qad fuqidat shatun min al-ganam da na kirga dabbobin sai na ga babu guda ɗaya sai na rasa ɗaya daga cikin dabbobin cikin tumakin ko awakin fasa'altuha anha sai na tambayi wannan baiwar tunda ita take tafiya da su kiwo sai na tambaye ta game da banga guda ɗaya ba a cikin dabbobin nan ina take faqalat sai ta ce akala hadhibu kura ce ta cinye ta fa asiftu alaiha amru bin al-hakam yace sai na fusata akanta wa kuntu min bani adam ba abun mamaki bane dan na fusata dan adam ce ni ma ta dauke ne kar ku manta ni ma ɗaya ne daga cikin ƴaƴan adam faladamtu wajhaha sai na wanka mata mari sai na mare ta a fuska wa alayya raqabatun afa uti afa utiquha wa alayya raqabatun dama akwai nauyi ko bashin ‘yanta baiwa a kaina, akwai abin da na yi ko alwashi ko wani abu mai kama da haka da akwai ‘yanta baiwa ko bawa a kaina, ya ma'aikin Allah yanzu tun daga abin da ya faru kuma nima zafin rai da ɓacin rai ya sa na mare ta, duk da cewa ba laifinta ba ne, yanzu ko ni ne a gurin zan iya hana kura ta kama. to amma ya za a yi yanzu dai akwai dama bashin yanta bawa ko baiwa a kaina zan iya yanta ta qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to bari a yi mata interview tukun a ga ta cancanci a yanta ta ko kuma a ci gaba da ainihin wato bautar da ita manzo Allah ya ce aina Allah ka ji wata irin tambaya mala saboda abu ne wanda yake ruwan dare kowa ma ya sani to da haka shi sa aka yi mata wata tambaya basita jiddan mai sauki sosai wanda ko dan firamare ko dan nursery aka ce masa ina Allah yake zai ce ina sama amma da girman kamalan wai baka san inda Allah yake ba bin mamaki aina Allah annabi ya ce mata a ina Allah yake kaga an samu gaba karara da inda Allah ba a sama yake ba za ta bada ansa kuma inda ba daidai ta bada ansa ba manzo Allah ba zai kyale ta ba qalat fis sama a ina Allah yake sai wannan bai wata ce Allah yana sama faƙala manzo Allah sai ce to tambaya ta biyu man ana ni kuma wane ne ni qalat sai ta ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce ai kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ta ci interview screening ta haye a tikha yanta ta tambaya guda biyu aka yi mata mai sauki in har za a tambaye ka ka ce baka san manzo Allah ba shi za a tambaye ka ce baka san ina Allah yake ba qala muhammad muhammad ibn abi zamanin yake cewa wal hadithu mithlu hadha kathirun jiddan hadisan da suka zo da irin wannan bayanin suna nan da yawa sosai game da tabbatar da Allah madaukakin sarki yana sama waɗannan hadisan suna da yawa fa subhanallah man ilmuhu bima fil ardi ka ilmihi bima fis sama la ilaha illa huwa al aliyyul azim yace fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah man ilmuhu biman fil ard wanda ilimin da yake da shi game da waɗanda ke ban ƙasa ka ilmihi kaman iliminsa ne da yake da shi bima fi sama'i da dukkan abin da ke sama yanda ya san abin da ke cikin sama haka ya san abin da ke cikin ƙasa kasantuwarsa yana sama ya yi nesa ko ya ainihin wato nesanci bayinsa wannan baya nuna cewa bai san halin da bayinsa suke ciki ba lalle yana sanada abin da ke gudana da ke faruwa a doron ƙasa kamar yadda ya san abin da ke faruwa yake gudana a cikin sama la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa bisa cancanta sai shi al'aliyu maɗaukaki wanda ya ɗaukaki kowa da komai al'azimu kuma mai girma wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ta hanyar yahya bin abi kathirin daga hilal ibn abi maimuna daga ata ibn yasar daga muawiyah bin al-hakam marfu'an an gane ko hadisi ne marfu'i wa hadha al-hadith fi sanadihi wahamun amma wannan hadisin da aka kawo mana da wannan isnadin a cikin isnadin sa akwai wani wahami da aka samu wahimahul imam malik kuma imam malik shine yayi samu wannan wahami din rahimahullah fi qaulihi cikin fadin sa an ata bin yasar an um an, an amr ko an umar bin al hakam wasawabu annahu muawiyata ko muawiyatu bin al hakam an gane ko wahamin da imam malik ya samu shine sai ya ce an umar bin al hakam to kuma yanda sunan yake shine Muawiyatu bin al-Hakam wal waham wannan wahamin kuskuren da aka samu min al-Imam Malik daga Imam Malik ne ka duba al-Imam Malik ma'a jalalati Imam Malik duk da girman sa da wato burin kasa sa ilimi wahima baina hadha al-huffaz an ata an gane ko ya samu wahami yace an ata bin yasar sai ce an Umar bin al-Hakam wanda as-sawabu shine Muawiya Muawiya ibn al-Hakam kama qalahu Ibn Abdul Barr kama yanda Ibn Abdul Barr ya faɗa da Bazzar da wanin su al-hadith wannan hadisin akhrajahu Malik Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta Imam an-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra Ibn Abdul Barr a cikin at-Tamhid dukkanin su sun ruwaito shi ta hanyar Malik daga Hilal bin Usama Ibn Abdul Barr yake cewa haka za qala Malik fi hadha al-hadith haka imam malik ya faɗa a cikin wannan hadisin an hilal ibn an hilal bin ata sai ya ce an umar bin al-hakam lam yaktalifin ruwatu anhu marwaitan da suka ruwaci hadisin daga imam malik ba su samu sabani ba fi zalika akan haka wa huwa wahamun kuma wahami ne inda jami'i ahli ilmi bil hadith dukkan malaman hadisi sun yarda cewa anan imam malik wahami ya samu wahima fi qaulihi ya samu wahami cikin fadin sa Umar wa huwa Muawiya kuma Muawiya ne domin walaysa fi sahabati rajulun domin a cikin sahabbai an duba gaba ɗaya babu wani mutum yuqalu lahu Umar bin al-Hakam da ake ce masa Umar bin al-Hakam wa inna ma huwa Muawiya bin al-Hakam ina fata an gane yawa da haka wannan wahami ne aka samu daga Imam Malik Imam Darul Hijra Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama babun ibn abi zamanin ya ce ga wani babi fil imani bi anna Allah yuhasibu ibada babi ne da zai tattauna akan cewa lallai Allah maɗaukakin sarki zai yi wa bayinsa hisabi yuhasibu ibada zai yi wa bayinsa hisabi qala muhammad muhammad ibn abi zamanin yace wa min qawli ahli sunnati yana daga cikin aqidar ahli sunna anna allah azza wa jalla yuhasibu ibadahu yawmal qiyama sun yadda sun kudurce da cewa lallai allah madaukakin sarki zai yi wa bayinsa hisabi ranar alkiyama wa yas'aluhum zai tambaye su mushafahatan minhu ilaihim wato baka da baka tsakaninsa da su laisa bainahu wa baina laisa bainahum wa bainahu turjuman babu mai yin tafinta tsakaninsu da Allah madaukakin sarki mushafahatan baka da baka zai musu tambaya kuma za su ba da amsa wa qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka ya ce yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub yawma yajma'u Allahu rusula ka tuna ranar da Allah zai tattara manzanni fa yaqulu ya tambaye su madha ujibtum da me aka amsa muku qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub kaga wannan ya nuna maka cewa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum kaga har manzanni za a tambaye su Allah ya aike su ya dora musu ainihin wato manzanci yaya ta karke tsakaninsu da al'ummominsu ba dan Allah bai sani ba Allah ya san duk abin da ya faru amma dan a nuna maka cewa Allah zai yi tambaya Allah zai yi hisabi ranar tashin alkiyama da haka za a tambaye su me aka amsa muku ma'ana mutanenku me suka amsa muku lokacin da kuka kiraye su qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ma'ida aya ta 109 wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa fa kaifa yaya al'amarin zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo wa kowace al'umma da mai yin shaida a kanta mai ba ta shaida, waji ina bika, kai kuma muka zo da kai alaha ula'i shahida, ka zama mai shaida a kan wannan al'ummar taka, yaya al'amarin zai ƙarshe, ran da Allah maɗaukakin sarki ya zo da kowace al'umma, kuma ya zo da mai mata shaida, wato annabin da aka aika mata ko manzo, waji ina bika, yaya al'amarin zai faru. ya al'amarin zai kaya lokacin da kai kuma muka zo da kai dan ka ba da shaida akan wannan al'umma taka wannan ya nuna cewa lallai za a yi tambaya lallai akwai hisabi suratul nisa'i aya ta 41 wa qal Allah madaukakin sarki yace falanas alannal ladina ursila ilaihim walanas alannal mursalin Allah yace falanas alanna lallai tabbas wallahi za mu yi tambaya ga allazina ursila ilaihim wa'yanda aka aika musu da manzanni za mu musu tambaya za a yi musu hisabi wala nas'alannal mursalin Allah ce wallahi za mu tambayi su kansu manzannin za mu tambayi manzanni za kuma mu tambayi wa'yanda manzan aka aika manzannin zuwa gare su da haka maganar a ce babu tambaya ba hisabi wannan ya saba wa aqida ta kwarai ya saba wa aqidar alqur'ani ta saba wa aqidar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba wa tafarkin magabata na kwarai lalle za a yi hisabi lalle za a yi tambaya suratul a'raf aya ta shida wa qal Allah madaukakin sarki yace thumma ruddu ila allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin thumma ruddu ila allahi maulahumul haqq sannan ruddu za a mayar da su ilallah zuwa ga Allah maulahumul haq majibincin al'amarinsu na gaskiya ala ku saurara lahul hukumu shi adda hukunci wa huwa asra'ul hasibin shine mafi gaggawar masu hisabi shikenan aya ta fito karara wa huwa asra'ul hasibin ga kalmar alhisab shine mafi gaggawar masu hisabi suratul an'am aya ta 62 wa qal Allah madaukakin sarki yace in hisabuhum illa ala rabbi hisabun su kawai yana wajen ubangiji na law tash'uruna da za ku gane an gane ko Allah ta'ala ce in hisabuhum kar ku damu hisabun su ba a gurin kowa yake ba illa ala rabbi sai ga ubangiji na yana hannun ubangiji na law tash'uruna da za ku gane wa hal yuhasibul ibada illa alladhi khalaqahum wa ta'abbadahum wa ahsa a'malahum wa hafizaha alaihim hatta yas'alu yas'alahum anha fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa huwa al-aliyyul qadir wa hal yuhasibul ibada shin akwai wanda ya isa yawa bayi hisabi illa allazi khalaqahum in ba wanda ya halicce su ba wa ta'abbadahum ya bautar da su yace su bautata masa wa ahsa a'malahum ya lissafe ya kididdige ayyukan su wa hafizaha ya kiyaye ayyukan alaihim akan su hatta yas'alahum alƙaluma suna nan na ayyukan duk an lissafe an kiyaye an rubuce su har zuwa ranar da zai musu tambaya an ha game da waɗannan ayyukan fayaghfiru liman yasha yayi gafara ga wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma azabtar da wanda ya ga dama wa huwa al-aliyyu domin shine mafi ɗaukaka maɗaukaki alƙadiru mai cikakken iko an fahimta ko to kaji yanda malam yayi mabudin kunne da ayoyin alkur'ani a cikin wannan babi na takwas daga cikin babukan imani wato daga cikin babukan wannan littafi cewa Allah madaukakin sarki zai yi wa bayinsa hisabi kenan a cikin waɗannan ayoyin akwai tabbatar da hisabi cewa Allah ta'ala zai yi wa bayansa hisabi zai tambaye su game da ayyukansu wa man nuqishal hisab uzib duk wanda aka yi masa keke da keke wajen hisabi sai an masa azaba ya Allah ka daga mana kafa Allah ya sa kar ai mana keke da keke a hisabi lalle Allah zai yi wa bayansa muminai hisabi kuma zai musu hisabi mai sauki Allahumma ja'alna minhum Allah ya ce wa saufa yuhasabu hisaban yasira ko wanda za a yi musu hisabi wanda yake mai sauki Allah ta'ala ya sa muna cikin su ma'ana za a bujiro musu da ayyukansu amma babu munakasha an gane ko za a bujiro da aikin kayi kaza eh nayi ya Allah ya kayi kaza eh Allah nayi to amma ba a yin munakasha domin wa man nuqishal hisab uzib an fahimta ko da haka mumini za a yi masa hisabi mai sauki insha Allah muna sa ran Allah madaukakin sarki ya sa a mana hisabi mai sauki وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما أنا آخذ بيد بن عمر صفوان ابن محرز yace wata rana muna tafiya ina rike da hannun Abdullahi ɗan Umar. Iz arada lahu rajulun sai ga wani mutum ya bujuro masa, faƙala sai ce, Ya aba Abdurrahman, ya kai abu Abdurrahman, ita ce alkunyar Abdullahi ɗan Umar, ya ce, Kaifa sami'ita, kaifa sami'ita Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam fin najwa, me kaji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa game da annajuwa gani keɓancewa a ware mutum gefe guda a tattauna da shi a yi gani me kaji annabi ya faɗa game da annajuwa ganawa ganawar da Allah ta'ala zai yi da wasu cikin bayansa akwai wanda Allah ta'ala zai yi munajati da su ma'ana zai yi annajwa zai yi gani da su ba kowa daga su sai Allah madaukakin sarki to sai wannan mutum yake tambayar Abdullahi dan Umar me kaji annabi ya faɗa game da wannan ganawa qala Abdullahi dan Umar yace sami'tuhu yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah ta'a inna Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya yana cewa sami'tu ya kuli yace naji manzon Allah yana cewa inna Allah azza wa jal Allah mai girma da daukaka yudinil mu'mina min zai kusanto da mumini wajensa zai matso da mumini wajensa yawmal qiyamati ranar alqiyama hatta yadha alaihi kanafa har Allah ya sanya masa wani labule ba mai ganin su shine hatta ya ba alaihi kanafa ai hatta satarahu wa harazahu wato Allah ta'ala ya tsare shi ya kuma suturce shi wa yasturuhu minan nas ya suturce shi daga idanun mutane ba mai gani fa yaqulu abdi sai Allah ta'ala ya ce bawana a ta'arifu dhanba kaza ka san zunubi kaza da kai fayakulu na'am ya rab ya ce haka ne na sani ya Allah a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi kaza da ka aikata lokaci kaza a wuri kaza fayakulu na'am ya rab ya ce na sani ya Allah a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi shi ma na kaza da kaza da kai a lokaci kaza a wuri kaza fayakulu na'am ya rab sai wannan bawa ya ce haka ne na sani ya Allah hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai Allah ya tabbatar wa bawan da zunubansa bawan ya tabbatar cewa ya aikata wannan zunubin wara'a fi nafsi annahu qad halaka yana gani wato shi da kansa cewa ya gama yawo ya halaka domin gashi Allah ta'ala ba damar ƙarya ba damar kwana Allah ta'ala ne ya sanya hijabi mutane wato daga idanun mutane daga shi sai wannan bawan Allah ta'ala zai tunatar da bawan zunubin da ya aikata a duniya lokaci bayan lokaci sannan bawa zai tabbatar da wannan zunubin da ya aikata don haka ya riga ya tsinke cewa ya gama yawo ya halaka azabtar da shi za yi an fahimta ko qala sai ce inni qad satartuha alayka fi dunya kuma ka san dille fufukan nan na rufa maka asirin su a duniya ko dille fufukan nan babu wanda ta tashi babu wanda ya san kana yi ba a taba kama ka ba ka san rufa ma asiri ne inda na ga dama kana tsakiyar yin Allah ta'ala in na so in tona maka asiri zan kawo yadda za su kama ka amma kai har ka gama ba wanda ya san kayi sai yanzu da nake ta gaya maka kayi kayi kayi na suturta ka na rufa maka asiri a duniya to ka sani wa ana azfiru halakal yau kuma ni zan gafarta maka wannan zunuban da kai a yau Allah ya samu na cikin wannan gani Allah ka samu daga cikin wanda Allah ta'ala zai mana wannan gani a ce an yi mana delete all na zunubanmu ko thumma yu'da kitaba hasanati sannan sai a miƙa masa littafin kyawawan ayyukansa wancan kuma fa an shafi Allah ya ce ya gafarta sai a bashi iya na kyakkyawan mummunan aikin da ya aikata kuma Allah ya ce ya riga ya gafarta masa wa ammal kuffar wal munafiqun amma game da ainihin wato kafirai da kuma ainihin wato munafikai wa'anda suka jingina wa Allah abinda bai dace da shi ba na shirka suka jingina masa ɗa suka jingina masa mata da wani haka fa innahu yunada to hakika za a kirawo su ala ru'usil ashhad a gaban shaidu mala'iku suna nan annabawa suna nan aljanu suna nan mutane suna nan shine ashhad wa yawma yaqumul ashhad ranar da shaidu suna tsitse za a kirawo kafirai za a kirawo munafukai ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim sai a cewa shaidun ku shaida waɗannan su ne waɗanda kazabu ala rabbihim suka yi ƙarya ga ubangijinsu suka jingina ƙarya ga Allah maɗaukakin sarki suka ce Allah yana da ɗa suka haɗa shi da wani a cikin bauta suka ce yana da mata ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah nesanta da rahamar Allah ta tabbata ga azzalimai na fata an gane wannan hadithin shi ake kira da hadithun najwa in ka ji an ce hadithun najwa to wannan hadithin ake nufi kuma hadithi ne sahihi Imam al-Bukhari da Muslim duk sun fitar da shi Allah ya ji kansu da rahama dukkaninsu sun fitar da shi ta hanyar katada daga Safwan daga Muhriz daga Ibn Umar wa fihi annabuna Umar su'ila kuma kaga a cikin hadisin an nuna Abdullahi dan Umar shi ma tambayarsa akai annabuna Umar su'ila akhadha bi yadihi safwan safwan ya ka ya rike hannunsa wasu alahu ya tambaye shi kayfa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa hadithin najwa kenan yace me me kaji manzo Allah ya faɗa game da annajwa annajwa shine alkalamu fi sirri shine magana ta sirri eh yanzu zaka ji an ce ai gwamna ya shiga daga shi sai wani ba a san me suka tattauna ba najwa kenan me suka ce me suka ce in ba ɗayan wanda aka gana da shi ko kuma shi gwamnan ko shugaban ƙasa ko wani ne ya ce ga abin da suka tattauna ba sai dai in ya fito yan jarida su ta bunsa me kuka tattauna me aka yi in ya faɗa to in bai faɗa ba kawai sai a ce sun dai gana ba san me suka tattauna ba to wannan shi ake kira da annajuwa an gane ko Allahu ta'ala yasturu abdah Allah zai suturce bawansa wa yuqirruhu bi dhunubihi ya tabbatar masa da zanubansa bainahu wa bainahu shi da shi wala yasma'u ahadun min al-khalq babu wanda zai ji cikin halittarsa qala sami'tuhu yaqul sai abdullahi dan umar yace naji manzo Allah yana cewa sai kawo wannan hadithin ainihin wato da muka karanta يدني المؤمن منه يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفا الله أعلم بالكنف صفة من صفات الله حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس وأن وتصفة تصفة الله بدأ في سركي هل الله يسنى مسا كنف وتوكوكا تشيز كاريا كو tsari tsakaninsa ya kuma suturce shi daga cikin mutane an gane haka wasu malaman suka fassara alkanab bisatiri da suturcewa وهذا التفسير بالستر هذا تفسير يلازم an gane ko ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن, عن الأعمش عن خيثمة عن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ابن أبي شيبة معنى حديث إسناد سئر وانده يقباتن هرزوا كان ابن أبي شيبة تندقى وهب عن, عن ابن وضاه هرزوا ابن أبي شيبة تندقى ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يكتوى حدثنا وكيع وكيع ya bani labari anil a'amash shi kuma daga a'amash daga khaisama daga adi bin hatim adi bin hatim Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu Allah face Allah ta'ala zai yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu tafinta tsakaninsa da shi Allah madaukakin sarki zai tambaye ni zai tambaye ka zai tambaye mu babu wani wasiɗa babu wani ainihin wato wanda zai yi fassara babu wani a tsakiya wanda in Allah ya faɗa shi kuma zai fassara wa bawa shi kuma bawa ya faɗa a gaya wa Allah madaukakin sarki babu laisa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tarjama tsakaninsa da Allah madaukakin sarki an gane ko wa haddathani abi ana aliyin عن أبي داود أن يحيى في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة أي لا يكلمهم بما يحبون وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم وحدثني أبي ابن أبي زمان يكتوى بابانا يا بان لاباري عن علي دق علي عن أبي داود أن يحيى daga Yahaya fi kaulihi wajen fassara faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ko faɗin Allah ta'ala wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi magana da su ba yawmal qiyamati ranar alkiyama akwai wanda Allah ta'ala ya ce ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi a wurare daban-daban Allah ya faɗa hadisi ma ya zo da wasu daga cikin su ay la yukallimuhum wa'annan wa'anda aka ce Allah ba zai magana da su ba abinda ake nufi ay la yukallimuhum bima yuhibbuna ma'ana Allah ba zai yi magana da su ba game da abinda suke so abinda suke so ko su ce Allah ya musu afuwa ko a take da da su duniya su sake yin aiki na kwarai ko duk abinda dai suke so to Allah ba zai tattauna da su ba akan wannan Allah ba zai magana da su ba akan haka wa qad yukallimuhum amma zai yi magana da su wa yasaluhum zai musu tambaya an a amalihim game da ayyukan su wa ya'khudhu minhum kuma zai kama su da ainihin wato abinda suka aikata na aiki ina fata an gane wannan hadisin sanadinsa yana da rauni as-sanadu da'ifun saboda mahaifin shi ibnu abi zamanin din kaga ya ce haddathani abi shi kuma mahaifinsa da'ifi an gane ko eh amana kenan ta ilimi abinda ya kawo wannan isnadin cikas saboda akwai mahaifin mawallafin wannan littafin ibnu abi zamanin wa fihi aidan aliyu al-murri sannan akwai aliyu al-murri sannan banda wannan kuma akwai yahya bin sallam ko salam wa kulluhum dukkaninsu qattu kullima fihim malamai sun yi maganganu a kansu walakin al-ma'ana sahih sai dai ma'anar wannan hadisin sahihi ya ce ta inganta ta la yukallimuhum Allah ay yukallimuhum kalama ridan magana irin ta yarda ita ce Allah ba zai yi da su ba wa inna ma yukallimuhum kalama ghadabin Allah zai yi magana da su magana irin ta fushi al-kuffaru yukallimuhum Allah kafirai Allah zai musu magana amma wata irin magana kalama ghadabin magana ta fushi ina fata an gane yukhatibuhumullah Allah zai magana da su amma wata irin magana magana ce wadda take ta fusata hadha kalamu ghadab aljam'u bainan nusus النصوص بعضها لا يكلمهم الله وفي بعضها أنه يكلمهم كيف الجمع بينهما wasu sun ce wasu nassoshin sun ce ba za a yi magana da su ba wasu sun ce za a yi magana da su to ya za a yi jam'in tsakanin wayannan nassosin guda biyu aljam'u annahu yukallimuhum annahu la yukallimuhum kalama ridan yanda za ka yi jam'in wa'annan in ka ci karo da waccan ayar da aka ce la yukallimuhum ka ci karo da hadisin da aka ce a yukallimuhum to wadda aka ce ba za a yi magana da su ba ai ba za a yi magana irin ta yarda da su ba wa inna ma yukallimuhum kalama ghadabin za a yi magana da su ne magana irin ta fushi nas'alullaha salamata wal afiya babun ga wani babi fil imani bin nazari ila Allah azza wa jal a cikin wannan babi za mu ji bayanin game da imani da ganin Allah mai girma da ɗaukaka yarahu almu'minuna bi ghairi kaifin mu'mine za su ganshi amma ba tare da kaifiya ba fa yansawna an-na'ima idza ra'ahu fa ya khusrana ahla al-i'tizali za su manta kowace irin ni'ima in sun ga Allah ya ce taɓewa da asara ta tabbata ga mu'tazilawa domin su suka ce ba za a ga Allah ba su ne ba za su gan shi ba an gane ko haka mai badul amali ya faɗa qala muhammadun muhammad ibn abi zamanin yace wa min qawli ahli sunnah yana daga aqidar ahli sunnah innal mu'minina yarawna rabbahum fil akhirah lallai muminai za su ga Ubangijinsu a lahira, wa annahu kuma yanda al'amarin yake, ya tajibu anil kuffar zai kange kansa daga kafirai ba za su gan shi ba, wal mushiriki ne da mushirikai fala ya raunahu ba za su gan shi ba, amma muminai za su ga Allah. Waye ba zai ga Allah ba, kafirai, mushirikai su ne ba za su ga Allah ba. Wa ƙala azza wa jal, Allah mai girma da ɗaukaka ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suna da sakamako mafi kyau shine aljanna wa ziyada da kuma ƙari shine ganin Allah lillazina ahsanul husna waɗanda suka yi kyakkyawan aiki a duniya suna da alhusna sakamako mafi kyau sakamako mafi kyau ku shine aljanna sai kuma Allah ta'ala ce wa ziyada da kuma ƙari ƙarin shine aka fassara shi da ganin Allah subhanahu wa ta'ala suratu yunus aya ta 26 wa qal Allah maɗaukakin sarki ya ce wujuhun yawma idin nadiratun wasu fuskokin mani'imta ne a wannan rana ila rabbiha nadiratun masu ganin ubangijinsu ne Allah ka sa mu a cikinsu wasu fuskoki a wannan ranar ni'imtattu ne a cikin ni'ima za ka gansu cikin walwala cikin bushasha za ka gansu a wannan ranar kuma za su ga ubangiji Allah maɗaukakin sarki suratul qiyama aya ta 22 da aya ta 23 wa qal Allah ta'ala ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kalla tabbas lallai su haƙiƙa an rabbihim game da Ubangijinsu lamahajubuna ababen kangewa ne yau izin a wannan ranar. Ka duba, kalla tabbas innahum haƙiƙa su game da Ubangijinsu lamahajubuna ababen sha makancewa ne. ababan kangewa ne a wannan ranar ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba fa subhana man la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir sarki ya tabbata ga wanda la tudrikul absar gannai ba sa riskarsa wa huwa yudrikul absar shine yake riskar gannai wa huwa al-latifu shine mai tausasawa al-khabiru mai cikakken sani mai kuma ba da labari وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر قلنا نعم قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيتي جرير بن عبد الله البجلي الله يكاري دا أغريشي yake cewa kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana lailatul in wato lailatul badri daren wato goma wato daren da wata ya kai goma sha hudu wato daren hasken wata kenan lokacin da wata ya yi haske ya gama wato cika daren goma sha hudu kenan shine lailatul badr faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai hal tarawna hadha al-qamara shin kuna ganin wannan watan kun ga wannan watan qulna na'am sai muka ce eh ya ma'aikin Allah mun ganshi qala sai ce hakaza tarawna rabbakum kamar haka za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati ranar alkiyama la tudammuna fi ru'yati babu turereniya da cutar da juna wajen ganinsa babu ka kare mun babu ka ture ni wajen ganinsa yanda duk da kowa daga inda yake da ya daga kansa sama zai ga wata ba wanda zai ce ka kare mun to haka yan aljanna za su ga Allah maɗaukakin sarki babu mai ture wani babu wanda zai ce an kare masa daga ganin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wannan hadisi ne wanda yake sahihi Imam Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi ta hanyar Ismail ibn Abi Khalid daga Qais ibn Abi Hazim daga wannan sahabi Jarir bin Abdullah al-Bajali wannan hadithin bayani ne karara na cewa muminai za su ga Allah ranar tashin alkiyama a aljanna yau wato kama ya raunar kamara kamar yadda a nan duniya suke ganin wata in ya kai lokacin haskensa babu ture-ture babu cutarwa an gane ko shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wato wani usulubi na karantarwa na sanya shauki maimakon kawai ce za ku ga Allah kawai sai ya tambaye su ya ce hal ta rauna hadal kamara za su kaga hankalinsu wanda ma bai kalli watan ba zai daga kai ya kalli wata don an san wani sako ne hal ta rauna hadal kamara kila wani rubutu yake wani wani abu ya ce can daban sai annabi ya ce shin kuna ganin wannan watan kaga hankali duk zai taru guri guda sai suka ce eh muna gani mun gani ya ma'aikin Allah sai ya ce to kamar haka za ku ga Allah ranar tashin alkiyama babu ture-ture babu ainihin wato karewa wani a to lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi a sai mu tashi hadithi mai lamba ta hamsin da biyu insha Allah ko abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin